بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙarebo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nufi haɗuwarmu a wannan safiya ta lahadi 18 kenan ga watan rubi'in al'awwal shekara ta 1435 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanda kuma shi ne 19 ga watan 1 shekara ta 2014 a lissafin miladiyya a ci gaba da karatunmu na sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin al-rahiq al-maktum na malin safiyar rahman al-mubarak furi za mu tashi yau bayan gama magana akan ghazwatul muraisi da abin da ya biyo bayanta da matsaloli da suka auku na halin munafikai da ya bayyana da kuma abin da ya auku na alherin nan na daga matsayin Aisha radiyallahu ta'ala anha sakamakon tuhumar da aka yi mata ta ƙarya wanda Allah subhanahu ta'ala ya saukar da ayoyi ya wanke za mu tashi yau inda yake cewa al-bu'ufu was-saraya ba'da ghazwatil muraisi' sai na farko sariyatu abdurrahman ibn auf in an ce bu'uf da saraya dai kun riga kun san me ake nufi to abubuwan ko aike da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikawa wani mishin da jama'a da za su je domin wato isar da wani sako ko kai hari ga wani wuri na kafirai wanda babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki to ce ya lissafa mana guda hudu su ne suka auku bayan an yi wannan yaƙi na almuraisi na farko ya ce sariyatu abdurrahman ibn aufin ila diyari bani kalbin bidaumatil jandal sariyar farko ita ce ta abdurrahman ibn auf radiyallahu ta'ala an inda ya tura shi inda manzo Allah sallallahu alaihi tura shi zuwa ga gidajen banu kalbin a wurin da ake kira daumatul jandal yace fi sha'ban sanata 60 min al-hijra aq'adahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama baina yadayhi wa ammamahu bi yadihi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai tura abdurrahman bin auf zuwa ga wannan wato sariya ya dora shi akai sai da ya zaunar da shi a gabansa kuma sannan yayi masa rawani bi yadihi da hannunsa wa awsahu bi ahsanil umuri sannan yayi masa wasiya da abubuwa mafi kyau fil harbi wajen yaƙi cewa a yi kaza kuma a bar kaza wa ƙala lahu ya ce da shi in a ta'uka fata zawaji binata malikihim in hasin maka da'a to ka auri 'yar sarkinsu da umarnin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam famakatha abdurrahman bin auf abdurrahman bin auf ya tsaya thalathata ayyamin ya du'uhum ilal islami yana kiransu zuwa ga musulunci kwana uku tukuna yana daga cikin wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi kar a kai musu hari kai tsaye har sai an kira su zuwa ga addini to shine kwana uku yana kiransu zuwa ga addinin musulunci fa aslama alqawm mutanen sai suka musulunta wata zawaja abdurrahman abdurrahman ya auri tumadir binta al-asbagh sunanta kenan matar tumadir bint al-asbagh وهي أم أبي سلمة إتشتها في أبو سلمة ينادى أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف yana cikin tabi'ai manya kuma salihan bayan Allah malaman addinin musulunci wannan matar ita ta haife shi wanda ya aura sakamakon wannan yaki ko da ke sakamakon sallamawa da miƙa wuya da suka yi suka musulunta wa kana abuha ra'sahum wa malikahum babanta kuma shine shugabansu kuma shine sarkinsu wannan sariya ta farko kenan sariya ta biyu yace sariyatu ali ibn abi talib ila bani sa'd ibn bakr bi fadak sariyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ali ibn abi talib akanta zuwa bani sa'd kabila bani sa'd ibn bakr a wurin fadak kasar da ake ce ma fadak sakamakon abin da aka yi wannan wuri har ta dawo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan shine wannan sariyar da aka tura fi sha'aban shi ma a watan sha'aban wancan na farko mun ga shi ma a sha'aban wannan ma a sha'aban a shekara ta shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بها جمعا يريدون أن يمدوا اليهود labari ne ya sami manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa akwai wani taron dandazon jama'a suna da niyyar za su taimaka wa yahudawa za su zo su zama ƙari da taimako ga yahudawa ga shirin da yahudawan suke yi don kawo hari ko cutar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam fa ba'atha ilaihim aliyan fi mi'atay rajul annabi sallallahu alaihi wasallam sai tura musu ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala an tare da mutum 200 wa kana yasiru laila wa yakmunu nahara sai zama yana tafiya cikin dare in kuma guni yayi gari ya waye sai sai a tsaya a buya mun san lokacin hantsi ne ko rana inda cikin wuni ne babu duhu an fi saurin gano mutum a hango shi daga nesa to a tafiyar tasa sai yake tafiya da daddare amma idan rana ta yi sai ya saurara da shi da mutum 200 nan fa asaba ainan lahu sai ya sami wani dan leken asirinsu فأقر أنهم بعثوه إلى خيبر sai shi da kansa ya yadda ya faɗa ya ikirari da kansa cewa ai su waɗancan kafirai sun turo shi ne zuwa khaibar shi ɗan aike ne ɗan leƙen asiri kuma an aiko shi zuwa khaibar mun san khaibar kuma nan yahudawa suke suna nan a lokacin banu nadir yu'riduna ko ya'riduna alaihim nusratahum saboda su bijiro musu cewa za su taimake su mana su gaya wa yahudawa cewa in kuna buƙatar taimako ga mu a kusa ala an yaji alulahum tamra khaibar akan cewa su yahudawan za su ba su dabinan khaibar domin dabinan yana hannun yahudawa mun san kuma shi dabino kun san darajarsa a gun bularabe yadda muke ji da gero da dawa haka dabino yake shine abinci asasi kamar ka ce yanzu shinkafa to haka dabino yake ba abinda ba sa yi da shi za a yi tuwansa za a ci haka za a ci da mai za a ci komai har da gishiri kai kana jin zaki ne to akwai abincin da suke yi kuma da gishiri da man kakide haka za a ci shi da dan biredi tare da dabino ana nakiyarsa in ka sha da madara sai ka wuni sai dai ka sha ruwa saboda abin da Allah madauki ya sa masa shi kuma na quwwa gizaiya mana abu ne abinci ne mai karfi kwarai da gaske Allah hore ya sa masa wani abubuwa ko sinadarin da ke wato amfani ga jikin mutum haka yake asalin dabino kuma kamar na shagaya muku za ga suna da nau'i nau'i nau'i ko ni da yake ban labarin ce suna da nau'i ya kai saba'in nau'i kawai na dabino sun kai saba'in kamar yadda muna da gero da maiwa haka ba to su a dabino za su lissafa maka da sunan kowanne har guda saba'in kuma akwai su har zuwa yanzu to idan abin da sa na faɗi wannan don ku ga muhimmancin wani ya ce to dabino kuma me dabino don kawai ka je ka taimakawa mutum ya baka dabino to abinci ne sosai ya ce wa dallal ainu ala mawdi'i tajammu'i bani sa'ad da ya bashi wannan labari kuma sai ƙara masa labarin cewa to kaji kaji su banu sa'ad din nan ga inda suka tattaru suna nan a tare a wuri kaza ya gaya masa fa aghara alaihim aliyun sai aliyu ibn abi talib radiyallahu ta'ala an ya kai musu hari na bazata shine a gara alai kai harin da babu shiri a ma'ana su ba su shirya ba wanda aka yi wa harin shine ma'ana fa akhadha 500 ba'irin anan ya samu raƙumi har 500 wa alfai shatin daga abin da ya shafi tumaki da awaki huwa har guda 2000 wa harabat banu sa'adin bidhun su kuma banu sa'ad suka gudu da sauran abin da ya shafi raƙuma wa kana ra'isahum wabar ibn ulay shugabansu shine wabar ibn ulay ma'ana dabbobin da ake raƙuman da ake dora kaya a kansu sai suka gudu da waɗannan waɗancan kuma an sami an samu waɗancan 500 sannan suka gudu da sauran abin da ya rage da ɗan kayan su akai na uku sariyatu abubakar as-siddiq au zaid ibn harithata ila wadi al-qura sariya ta uku ita ce ta abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu ko kuma wasu sun ce sariyar shugabanta shine zaid ibn harithata wanda aka tura ila wadi al-qura fi ramadan a watan ramadan sanata 60 ma'ana kenan bayan sha'aban sai ramadan kana batnun min fazarata yuridu ightiyalan nabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata karamar kabila ta babbar kabilar fazara suna nufin wato sun yi niyyar su kai hari su yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kisan gilla shine ightiyal muna cewa mu da Hausa kisan gilla ko da larabci ghilatan ne to daga nan dai bahaushe ya dauko gilla din amma ghilatan ake cewa kisan kuma shine ana cewa ightiyalin igtalahu igtiyalan wato aje gida a kashe mutum ba tare da shiri ba ba tare da a cikin yaki akai ba kisan gilla kenan fa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ababakar as-siddiq annabi sallallahu alaihi wasallama sai aiki abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu qala salama ibn al-aqwa salama ibn al-aqwa yake cewa wa kharajtu ma'ahu ni na fita tare da abubakar hatta idza sallaina subh har sai da muka sallaci asuba amarna amarana sai shi abubakar amarana ya umarce mu fashanannal gharata muka kai hari in an ce shannal ghara ana nufin ya kai hari wejin yaki a fawaradnal ma sai muka gangara zuwa mashayar ruwa inda ruwa yake faqatala abubakarin man qatala aka yaƙi abubakar da jama'arsa suka kashe wanda suka kashe wa ra'aitu ta'ifatan wa fihim adh-dharari sai na hango wata tawaga a cikin su akwai yara kanana fa khashitu an yasbi an yasbiquni ila al-jabal sai na ji tsoron yaran nan za su riga ni zuwa ga wurin dutse har su buya a ciki fa adraktuhum sai na riske su wa ramaitu bi sahmin bainahum sai na harbi da wata kibiya tsakaninsu wa bainal jabal da kuma dutsen sai suka tsorata kenan falan mara au sam yayin da suka ga wannan kibiya ta faɗi a gabansu ta sauka ta cake ƙasa a gabansu tsakaninsu da dutsen da suka tinkara waƙafu sai suka tsaya a wurin su yara wa fihi mar'atum a cikinsu akwai wata mata hiya ummu firqa a ummu qirfa ana ce mata ummu qirfa sunanta kenan ummu qirfa alaiha qash'un min adimi ta lulluba a lokacin da wani abu wani kirgi na fata shine qash'un qash' ana nufin alfarwul khaliq mun san abinda bature ke ce mafar mun san shi fur riga da suke yi na kayan binnan me ake ce ma kayan sanyi da suke na gashi na gashin dabbobi to shi ake ce ma wannan qash' idan ya zama an riga an jeme gashin saura fata shi yasa yace min adimin na fata wanda suka ta lulluɓa a jikinta kuma idan ya ana kiransa wannan sunan ƙasha idan ya zama ya fara lalacewa shi ne alkhalik alfaru alkhalik to tare da ita dai ta lulluɓa wannan abu a bayanta ko a kanta ma'aha ibnatuha min ahsanil arab tare da ita lokacin akwai yatta tana rike da yatta yan nan ta ta kyakkyawa ce tana cikin mafi kyawun larabawa yar kenan faji'tu bihim asuquhum ila abi bakr waye mai wannan labarin in kuna bi salama ibn al-aqwa yawa salama ibn al-aqwa yake cewa sai na kamo su na zo su baki daya zuwa wurin abubakar fanafalani abubakar ibnataha sai abubakar ya bani wannan yattata shine nafalani ya bani a matsayin abin da na kamo mun san dai wannan naful mun wuce a baya ba sau ɗaya ba in ana yaƙi abinda ka karba wurin idan ka kashe wani abokin gaba to duk kayan da ka samu naka ne ana ce ko da ke wannan ana ce masa abin salb shine tube ƙari kuma bayan an raba ganima a ƙara ma wani abu shi ake ce ma nafil to annabi sallallahu abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ƙara masa bayan raban ganima kuma ya ƙara masa nafil ƙari akan abin da aka bashi na ganima shine wannan yarinyar kyakkyawa din aka bai wa salama tubnul akwa kuna gane zancen shine fana falani abubakarin ibnataha falam akshif laha thawban ishe wallahi ban yaye mata tufa ba tunda an bashi ita a matsayin me a matsayin koyanga koyanga kuwa mutum yana damar saduwa da ita to sai ce wallahi ban ko bude mata tufa ba wa qad sa'alahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam binta ummi qirfa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ya tambaye shi wannan yarinya binta ummi yar gidan wannan ummu qirfa din ya karbe ta aka dawo da ita kenan daga hannun salama annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba fa ba'atha biha ila makkata ya tura ta akai ta makka wafada biha asra min almuslimina hunaka yace akai ta maka dan a fanso musulmi da aka kama a wurin yakin da suka gabata saboda kyakkyawar mace haka suke da ita domin duk suna so don haka maimakon a ce an batta sai ce wannan ya kamata a ce za a ba mu adadi mai yawa na musulmin da aka kame mana su dawo gida in ya so su su rike wannan to abin da aka kenan kun fahimci zancen wa kanat ummu qirfa shaytanatan ita wannan ummu qirfa din shaytaniya ce to hawilu tiyalan nabi sallallahu alaihi wasallam dama tana da niyyar ita da ta samu dama mala ta kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga mummunan nufi a zuci waje hazat kai bari ku ji ma har ta kintsa 30 furus abin na farisan mahaya har guda 30 ta kintsa min ahli baitiha lidhalika daga cikin mutanenta domin wannan manufar za a je a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a falaqat jazaaha sai ta samu sakamakonta wa qutila al-thalathuna su ko wadannan aka kashe su su 30 din nan baki daya aka kashe su shine ita aka kama ta a wannan kamu tare da wannan yattata wannan sariyar kenan ta abubakar da salamatu ibn al-aqwa da kuma abin da ya gudana a ciki to da gaggawa dai ta hudu yace sariyatu kurz ibn jabir al-fihri ila al-uraniyi sariya ta hudu ita ce ta kurz ibn jabir al-fihri wanda aka tura shi zuwa ga uraniyi fi shawwal a watan shawwal bayan ramadan kenan sanata 60 shekara ta shida wa zalika anna rahtan min ukal asalin wannan shi kuma abin da ya faru shine wata tawaga wani adadi na mutane kaɗan shine raht adadin da bai kai goma ba ko uku zuwa tara daga ƙabilan ukal sunansu kenan da ain ukal wa uraina da kuma uraina shi yasa ake ce musu uraniyin daga ƙabilan uraina ne azharul islama sun bayyana cewa su sun musulunta sun nuna su musulmi ne wa aqamu bil madinati suka zauna kuma a madina tare da sauran jama'a kabila ce guda da yawa suka taso suka taho sun musulunta ko kuma kai abin nan wannan adadi daga cikin waccan kabila mai yawa suka zo gidan a madina wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bayyana cewa sun musulunta kuma suka zauna a madina fastawkhamuha amma sai suka ji yanayin garin madina bai musu ba sun fara zazzabi da rashin lafiya na zaman da suka yi a garin shine istawkhama mutum ana cewa istawkhama at'ama idza istafqalahu idan mutum ya ji abincin ya masa nauyi ba zai iya ci ba ana cewa istawkhamahu abin da yadda aka baka ka kyamace shi to su wai zaman madina suka ji bai musu ba ba su iya zama a madina ba kun san dai dama can zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Madina gari ne da ake yawan zazzabi zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dauke zazzabin amma da sanan abu ne duk wanda ya zauna Madina zai rashin lafiya su sun saba da haka zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hijira Allah ya dauke wannan zazzabi gaba ɗayan sa aka rasa shi to ba wai shine ya ci gaba ba amma tun da dama yanayin garin yanayi ne mai in sanyi ake to yafi ko ina sanyi in zafi ake haka shi ma zafi ne da shi ba na wasa ba to wurin sai idan mutum ya zama cewa daga wani wuri yake ba irin wannan ba a ariyar to zai ji ba zai iya masa yadda yake so ba to shine sai suka ji wannan ko kuma ƙarya ce suka yi tun da dama sun bayyana musulunci ne a zuciyarsu babu kamar yadda za mu ji da sakamakon abin da suka aikata suka ce dai garin bai musu ba fa ba'athahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi zawdin fil mara'i sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su cikin raƙuma cikin abin da masu kiwo yace ku bi waɗannan ku dan samu fita wajen gari wa amarahum an yashrabu min albaniha yace ku je ku samu tunda ba ku da lafiya kun samu wani ciwo ku sha albaniha nonon wannan raƙuman wa abwaliha da kuma fitsarin wannan raƙuma fitsarin raƙumi nasi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa magani ne fitsarin raƙumi falamma saho yayin da suka sha kuma suka warke to me faru kaga ya kamata a yi godiya su da suka samu suka sha suka warke qatalu ra'i rasulullahi sallallahu ra'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka kashe mai kiwon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mai kiwon makiyayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada su tare da shi suka kashe shi wastaqul ibil suka saci raquman suka tafi da su wa kafaru ba da islami kuma suka yi ridda suka kafirta bayan musuluncinsu kaga abin ya hauhawa faba'atha fi talabihim kurzan alfihri annabi sallallahu alaihi wasallam sai aiki wannan mutumi sunansa kurz alfihri yace yaje ya nemo su a kamo su fi 20 min sahaba shi da mutum 20 daga cikin sahabbai kun ga waɗancan su nawa ne ba su kai goma ba su kuma wannan sai aka tura mutum 20 shugaban su shine kurz alfihri wada'a ala al-uraniyin annabi sallallahu alaihi wasallam har yi addu'a wato mummunar addu'a akan su waɗannan mutane mutanen uraniya uraina yana cewa Allahumma a'mi alaihim at-tariq waj'alha alaihim adyaq min masak ya Allah ka sa su bata hanya shine a'mi alaihim at-tariq ka rufe musu hanya su kasa gane hanya su ta da wurwuri har aka musu waj'alha ka sanya ta ma'ana hanyar ta zama alaihim akan su adyaq min misk ta kuntace musu kuntacewa kamar munduwa da ake sawa a hannu shine mask mun duwa dai mun sani da ake daura a hannu ta karfe da ake ado da ita to idan kama jikin mutum ka san hajji ma ciwo take to shine annabi sallallahu alaihi wasallam hanyar da suke bi Allah ya kuntata ta ta kuntata kamar yadda mun duwa ake sawa a hannu a fa'ama Allahu alaihim sabil sai Allah madaukaki ya makantar da su hanya basu gane ta ba fa udriku har aka riske su shine fa udriku fa quti'at aydihim wa arjuluhum aka yanyanke musu hannunsu da kafafunsu wannan sakamakon abin da suka aikata ne wani bature daga cikin makiya addini ko bai hude ne naga a wani website nasa yana magana akan violence in islam cewa ana ta ce mana addinin zaman lafiya ne kaza da kasai da kowane hadith ya ce to ku duba ku ga annabin ma ga abin da bai lura da su din me suka yi ba yawa irin abin da suka yi domin addinin musulunci magana ce ta kisasi abin da suka yi wa mai wannan kiwon haka aka yi musu da ma'ana haka suka yayyanke shi suka gutsa tsare masa ma wani bangare na jiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kama su aka yi musu wannan wasumilat a'yunuhum aka narkar da idan su har yanzu ma'ana aka zagonye musu da ido da karfe aka sa shi cikin wuta shine abin da ake nufi da samulat jaza'an wa qisasan bima fa'alu wannan sakamako da kuma kisasin abin da su ma suka aikata ga mai kiwon manzan Allah sallallahu wasallam thumma turiku fi nahiyatil harra sai aka bar su a irin harra mun san harra ƙasa mai duwatsu da suka kamun konannun duwatsu lava da muka karanta a baya inda ba ku manta ba hatta matu yace anan aka bar su har suka mutu wa hadithuhum fi sahihi wa hadithun su yana nan a cikin sahih bukhari an anas daga anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu yace wa yuzkaru ko wa yadhkuru ahlu siyari ba'da dhalika sariyata amr ibn umayyah ad-damri bayan wannan sariya mutanen ko malaman sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ambaci wata sariyar daban ita ce sariyar amr ibn umayyah ad-damri ma'a salama ibn abi salama tare da salama dan gidan abu salama fi shawwal shi ma a watan shawwal sanata 60 a shekara ta shida min al-hijra annahu dhahaba ila makkata cewa shi ya taho makka ligtiyali abi sufyan domin ya kashe abu sufyan shi salama ibn abi salama لأن أبا سفيان كان أرسل أعرابيا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم كوكو مكشي عمرو بن أمية الضمري ya je don kashe abu sufiyan domin abu sufiyan ya aiko wani balaraban ƙauye don ya kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wannan ya turo a kashe annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya turo a kashe abu sufiyan bai da sai dai kuma annal mabu'uthaini cewa su waɗannan mutum biyu da aka tura ta can gefen da na nan gefen lamyan jaha fil babu wanda ya ce nasara wajen kashe wanda aka tura shi la hadha wala dhak ko wancan ko wannan duk ba wanda ya ci nasara wa yadhkurun kuma suna ambatawa anna amran cewa shi amr ibn umayyah ad-damri qatala fi at-tariqi thalathata rijal ya kashe mutum uku akan hanya wa yaquluna su dai malaman sirar suna cewa inna amran shi amr ibn umayyah ad-damri akhadha juthata ash-shahid khubayb fi hadha safar a wannan tafiyan ne ya dauki a gawar khubayb shahidi khubayb والمعروف yace abinda ku aka sani a karatun sira anna khubayban cewa shi khubayb istushhida yayin shahada ne ba'da ar-raji'i bayan waqa'atul raji'i kun san waqa'atul raji kun sani ko kun manta ne yawwa wanda da ka faɗi gaskiya na kai ka tuna ba wani da ya tuna kuma ga shi da yawa muna da littafin yana da kyau a da rikarin rikewa waɗanda aka tuɗu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuɗu sahabbai a wajen wata rijiya aka shi adadi mai yawa daga cikin su mutum nawa mutum wajen 70 aka kashe yawa to wannan lokacin ne bayan wannan waka'an ne aka sami wato Khubayb ibn al-Arat yi istishhadi bi ayyamin da wasu 'yan kwanaki au ashhar ko ashhurin ko kuma wasu watanni ba Khubayb ibn al-Arat ba eh Khubayb ibn Adi shine bayan wasu kwanaki da wannan wukata arraje ko kuma wasu ashhur domin Khubayb shi tun a Makka ne lokacin da aka tsare shi mun karanta a baya ko da yace a bashi dama ya raka biyu ko har ya karanta baitocin nan shine Khubayb ibn al-Arat wanda yakan zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah kai mana addu'a mu halin yayi mana tsanani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai waɗanda suka zo gabanin ku har akan samu ɗayan su saboda ya ce la ilaha illallah a samu zarto a yanka shi gida biyu ko yanzu kaman ba a muku komai ba yana zancen a banu isra'ila an yi waɗannan abubuwa saboda imanin mutum a samu zarto zarto mai ƙarfi mai kaifi da zai iya raba mutum gida biyu a sa shi akan goshinsa aje shi gida biyu duk an yi wannan saboda imani to wannan daban sai ce wa waqa'atul raji'i kanat fi safar ita wannan waqa'atul raji ta kasance a watan safar sanata 40 a shekara ta hudu sai ce fala adri hal ikhtalata as-safarani ala ahli siyar malaman sira wannan tafiya guda biyu ta rikice musu ne aw kana al-amrani fi safarin wahid ko kuwa abubuwan guda biyu a tafiya ɗaya aka yi su wannan dai yana daga cikin wujuhin naqdi da shi wannan malami da ya rubuta wannan littafi garin kasancewar ya karanta riwayoyi da yawa a babin sira yake cewa malaman sira fa nan wurin da kamata yake su ce kaza kusan gaba ɗayansu sun tafi zuwa ga wannan shi kuma yake ganin binciken da yayi abin da ya faru ba haka bane to shi ne ke cewa la'alla abin ya rikice musu ne ko kuwa abubuwan guda biyu sun faru ne a tafiya ɗaya wahidun fi sanatin rabi'a ako fi safarin wahidin fi sanatin rabi'a dukkaninsu a shekara ta hudu وقد أنكر العلامة المنصور فوري ونمالمي المنصور فوري شما متم من إنديا شيئتي يأي إنكار أن تكون هذه السرية سرية حرب يشي أنا قنو ونن سرية باتياك إبشي أو مناوشة كوكما تا واتو أتساي مناوشة شيني أجي أقودك وانجي aje azab a nuna wa kafirai karfi shi ake nufi da munawasha ba dan niyyar yaki ba a fita ana dan gwaji ana gwaji ana harbi da harbin iska domin kafirai su gani su ji cewa musulmi fa suna da ƙarfi eh shine da ainihin na faɗa shine bahaushe yake ce ma atasayi shi ma kuma dai daga turanci ya dako exercise yake so ya ce yace atasayi amma dai duk ba laifi ni irin waɗannan abubuwa na ganin matsala a gunsu alama ce ta ƙarfin yare duk yaren da zai iya juye wata kalma ya sa tasa ta juye tasa to yare ne mai ƙarfi hausa tana da ƙarfi ƙwarai da gaske shi yasa duk wanda ya zauna da Hausa ba ko wanda yare yake sai ga ba wahala ya saki nasa ya koma Hausa to karfin yaren ne yasa haka ba wani abu bane duk abin da ya samu zai iya kwalma dashi ya koma nasa kuma ya juya ba nakan bane amma kuma daga gunko ya dauka ya kuma canza masa kuma ya zama nasa haka kaga exercise shine atasaye kuma haka ake cewa na'am yace wallahu a'lam yace hadhihi sarahiyya saraya wannan sune sariya sariya wal ghazawat da kuma yaqi yaqi ba'd al ahzab wanda akai bayan yaqin al ahzab wa bani quraiza da banu quraiza lam yajri fi wahidatin minha qitalun mirir ba ai wani yaqi mai tsanani ba a kowanne ɗaya daga cikin waɗannan ku duba tun daga ahzab ba wani yaqi mai ƙarfi da akai wa inna ma waqa'at fi ma waqa'at musadamatun khafifa an dai dan samu karo shine musadama karo dai mai dan sauki sauki falaisat hadhihi albu'ufu illa dawriyat istitla'iyya kawai abinda zaka iya cewa wannan bu'uf mission din da aka tuttura waɗannan sahabbai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zaka iya kiranta sune dawriyat patrol ne istitla'iyya ne leke na aje a hango me ake dawriya ana nufin patrol eh a yace au taharrukatin ta'dibiyya ko kuma wani motsi ne dai na ladabtarwa ake wa kafirai li'irhabil arabi don tsoratar da razanar da mutanen ƙauye larabawa wal'ada da kuma abokan gaba allazina lam yastakinu ba'du waɗanda har yanzu ba su miƙa wuya sun sallama sun kaskanta ba shine lam yastakinu wa yadhharu ba'da ta'ammuli in ko mutum ya tsaya ma ya dan lura sosai zai lura zai ga cewa fi dhurufi bayan ya lura da wannan dhuruf abubuwan da suka auku din anna majral ayyam cewa gudanuwar kwanaki kana qad akhadha fi at-tatawwur ya rika ci gaba yana samar da ci gaba da samar da ci gaba ba'da ghazwatil ahzab tunda aka yakin ahzab ma'ana kwanaki ba su tsaya a sura iri ɗaya ba abubuwa suka ta canzawa ana samun ci gaba musulunci na ƙara ƙarfi wa anna a'da al-islami kuma abokan wato abokan gabar musulunci makiya addinin musulunci kanat ma'anawiyatuhum fin hiyarin mutawassil karfin zuciyar abokan gaban musulunci shi kuma yana ta zagonyewa yana ta faduwa yana ta faduwa musulmi suna ci gaba su kuma kafirai karfin zuciyarsu yana mai yana zagonyewa yana faduwa walam yakun baqiya lahum amalu ba su da wani hope da ya rage ba su da wani fata da sa rai na cin nasara fi najahin wajen wato cewa za su ci nasara ko fi najahi kasr da'awatul islamiyya wajen cin nasarar ruguje ko karya da'awar musulunci wa khaddi shaukatiha da kuma wato zare da janye karfinta shine naz'i shauka shine khadd yana ce khaddada bi ma'ana naza'a idan mutum ya sami dan ice marar karfi in ya matse shi kamar misali ka sami icen kamar da ya kai girman ai asuwaki ka karya shi kuma ka matse shi haka shi ake ce ma khadd khaddada asalin kalmar kenan to idan mutum ya sami wani abu mai karfi ya karya shi ya rage masa karfinsa ya tankwasa shi shi ake ce ma khabda ko khabda da shaukatahu illa anna hadha at-tatawwur sai dai wannan ci gaba da karuwa da aka samu a zahara jaliyan ko bi sulhul hudaybiyah ya bayyana ne yadda ya kamata bayan an yi sulhun hudaybiyah ma'ana wannan karfin da musulmi suka yi ya bayyana an gane shi lokacin sulhun hudabiya tunda hatta kai musulmi yanzu sun kai ai sulhu da su duk mutumin da aka ce ya kai ana neman sa a zo a zauna akan teburi to ya kai abin da ya kai kun fahimci abin ko dai ana tsoron zai iya bude wani abu ko ya fantsama abin ya fi karfin mutane ko kuma ba a san da ya rikicin da shi kun fahimci wannan to shine wannan musulmi a lokacin sulhun hudabiya sun kai a zo a zauna da su a tattauna wannan kun gano nuna mana karfin musulunci ya karu sun wuce yadda za a ce lokaci guda a zo a lankwame su wannan kuwa matsayi ne wanda tun a baya ba a kai irinsa ba inda kun fahimci abubuwan kuna bin yadda muka karanta a baya sai ce falam takunil hudnatu illa li'tiraf bi quwwati islam wannan hudna an ce hudna nufin truce kun san truce ai hmm? truce na masu turanci ku ne yarjejeniyar zaman lafiya ai sunanta kenan a turanci truce abinda ake shine kalmar huduna ma'anarta wato a tattauna dan a zauna lafiya wannan ya aje makami wannan ma aje makami ai wani lokaci ana zaman lafiya to wannan yarjejeniya ta a zauna lafiya ba komai ba ce illa la'itiraf bi kowatul islam yadda ce cewa yanzu fa musulunci ya kai matsayinsa ya yi ƙarfi ba yadda za a yi da shi wata sijil ala baƙa'iha kuma kaman tabbatarwa ne cewa musulunci zai wanzu fi rubu aljaziratul arabiya wato a wannan faɗi na aljaziratul arabiya wato arabian peninsula kamar da ake cewa ma'ana dai wannan larabcinsa ne yana gaya mana cewa musulunci ya kai girman da ya kai karfin da dole ne a kyale shi kuma abin da zai nuna maka wannan shine sulhun hudabiya wannan shine kuma abin da zamu shiga yanzu kuga tafiya ta fara tahowa kana zuwa sulhun hudabiya shikenan sauran abubuwan da suka zo za ga ba dade ba fatuhu makka yaƙoƙin da aka yi ba yawa ne da su ba wasu kuma an je ma ba a samu an yi ba har zuwa rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji mun kusa gama marhala ta biyu dama ya kasa wani littafi nasa marhala uku ko mun kusa gama ta biyu yanzu an kusa zuwa marhala ta uku kamar da zai ambata mana ina jin bayan an yi gazuwar fatahu makka sannan za a shiga ina jin gacin almarhalatu thalitha ana wani shafi na 419 inda aka fara gazuwar hunain wannan shine marhala ma'ana stage na uku na tarihin ko sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai maganar cin nasarar da'awa da yadda kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya shimfida gudanar da shugabancin musulmi sai kuma akhir babin min alhayatu tayyiba sai karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da waɗannan abubuwan suna cikin abin da zamu zo mu ji insha Allah yau shekara nawa kenan da fara wannan karatu hmm? biyu a waye mai cewa biyu kan gaman a ya fi uku ma warai ya uku ne da ƙari bai kai hudu ba ma dai uku ne ta allah sa albarka cikin abin da aka umaratul hudaybiya umarar hudaybiya fitar manzo allah sallallahu alaihi don yin umara wadda ba a samu an yi ta ba shi yasa ake kiranta umarar hudaybiya hudabiya wani wuri ne yana nan kusa da maka har zuwa yanzu kuma ana kiransa haka wasu suka samu zuwa daga cikin alhazai sukan je su ga wurin don bude ido don tarihi ba cikin wuraren ziyara dai da mutum zai sami lada don ya kai ziyara amma don tarihi mutum ya iya zuwa har rijiyar da zamu zo mu ji labarin da abubuwan da suka auku duk tana nan a yanzu to sababu umratul hudaybiya wani an yi shi ne dama a dhulqa'ada ce shekara ta shida me sababin wannan fita ta umra walamma tatawwarat adh-dhuruf yayin da halin da ake ciki ya ƙara bunƙasa fil jaziratil arabiyya a jazirar laraba ila haddin kabirin risalihil muslimin ya zama ga maslahar musulmi dai zuwa ga inda za ka kalli wani haddi dai mai girma akhadhat tala'i'ul fathi al'azam wa najahid da'watil islamiyya tabdu shay'an fa shay'an to a lokacin alamu shine tala'i alamun alfathul a'zam budin nan mafi girma cin maka kenan wa najahid da'watul islamiyya da cin nasarar da'awa ta musulunci to alamun nan tabdu suka fara bayyana shay'an fa shay'an wannan bayan wannan kadan kadan sai aga wannan nasara sai aga waccan nasara bayan ta wa bada'at at-tamhidatu li iqrari haqqil muslimin sai kuma aka fara shimfida shimfida ta gabatarwa na tabbatar da haƙƙin musulmi fi ada'in ibadatihim cewa su zo su yi ibada fil masjidil haram a masallaci mai alfarma to kun ga abu ya matso gidan da aka kore ka shekaru da suka gabata kaman shida yau gashi za ka zo za ka yi ibada a ciki kaga gidan ya yi rauni kenan kai ka ƙara ƙarfi ko ba haka ba ne to wannan alamuncin nasara kenan alladhi kana qad sudda anhu ko sadda anhu al-mushrikun wanda dama mushrikai sun kange musulmi daga shiga منذ ستة منذ ستة أعوام tun shekara shida da suka gabata uriya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil manam an nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki shine uriya an nuna masa a mafarki ma'ana a cikin bacci annabi sallallahu alaihi wasallam sai mafarki annabi ko sallallahu alaihi wasallam baya yin mafarki na kwama tala irin namu kaga abin tsoro ya biyo ka kayana ta ihu ka rufe kanka da bargo sanyi da duk irin wani abubuwan na shaidan ne wannan yake sa mutum annabi sallallahu alaihi wasallam baya irin wannan shi duk abin da ya gani a mafarki gaskiya ne zai zo ya faru sai dai maganar lokaci ba lalle ne ya zama cewa lokacin da ya ganshi lokacin abin zai faru ba to wannan karan an nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki wa huwa bil madinati a lokacin yana madina annahu dakhala cewa huwa wa ashabuhu da shi da sahabbansa sun shiga almasjid alharam ai shine Allah madauke shi laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya lil haqq la tadkhulunna almasjid alharam insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun kaga wannan mafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wa akhadha miftah alka'bati ya shiga masallacin ya karbi mabudin dakin ka'aba wa tafu suka yi ɗawafi wa a tamaru suka yi umara wa halaka ba'duhum wasu suka yi aski tankwal wa ƙassara ba'duhum wasu suka yi yanke suka yi kwaskwas fa akhbara bidhalika ashabahu sai ya baiwa sahabbai labari kun ga faga mafarkin da ne fa farihu suka murna me yasa suka murna saboda sun san tabbas zai faru mafarkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba mafarkin ilm namu bane suka murna وحسبوا أنهم داخلوا مكة عامهم ذلك sai suka zaci cewa za su shiga maka a wannan shekarar ne wannan shekarar dai ta zulqa'ada yau amana a wannan tunda ana zulqa'ada a shekara ta shida sai suka dauka a wannan shekarar ta shidan kafin ta kare tun daga watan haji ya zo to suka dauka a wannan shekarar za su yi wa akhbara ashabahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai wa sahabbansa labari annahu mu'tamirun cewa shi fa yayi damara yayi aniya zai yi umara kun san aniya hmm aniya daga me daga anniya ne ba haushe mai da ita aniya kuma ita ma daidai ce aniya fatajahhazu lis-safar sai dukan sahabbai suka kintsa domin tafiya to na ba haniya ba aniya aniya niyya ce eh daga anniyatu ne shine bahaushe yace aniya cewa mu wani ku bashi da aniyarsa mana ku bashi da niyyarsa da kudurinsa cewa ne ku tura masa aniyarsa ana faɗi a Hausa ko na so nuna mana da cewa asalin kalmar ga yadda take shi sa wasu malamai suke cewa hausa kashi 60 na larabci ne haka ko dai bai kai haka ba dai yana da yawa yanzu kuma a zamanin yanzu boko shi ma turanci shi ma ya shiga ciki to muje yace istinfarul muslimin zaburar musulmi واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي ليخرجوا معه larabawan ƙauye musulmi su ba suka zabura da waɗanda suke kewaye da madina duka na mutanen ƙauye liya kurju ma'ahu don su fita tare da manzan Allah sallallahu fa'abta a kathiru min al'arab da yawa daga cikin laraba suka daƙile ba su fito ba laraban ƙauye amma huwa amma shi manzan Allah sallallahu fa ghasala thiyabahu ya wanke kayansa wa rakiba naqatahu al-qaswa ya hau taguwarsa sunanta kenan al-qaswa واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم يسا عبد الله بن أم مكتوم شيني خليفة مدينة أو كوكما سكتي نميلة الليثي نميلة الليثي شيني وانا أكب ساء مدينة ngone ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fitar da yake yi sanya shugabanni da yake su rike Madina baya nuna kowace alama ta cewa ga wani shine zai zama khalifa a bayansa kamar da shi da'iman sukan ce to ba shi nan yakin da aka fita ta buka ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari ai ali ya bari don haka ya nuna kenan shine khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk karuma karuma ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya sa wasu waɗanda wanda aka fi yawan sawa ma ba irin shi wannan ibnu ummi maktum wurare da yawa zaka ji an ce an sa shi an sa ali ba sau ɗaya ba yawwa radiyallahu ta'ala anil jami'i a sai yake cewa menene ina ne numailatul laifi ko yace wa kharaja minha yawmal ithnin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga madina ranar litinin ghurrata dhilqa'dati ranar 1 ga watan dhilqa'da shine ake cewa ghurra eh ranar kamun farko na wata shine ghurra hmm ghurrata dhilqa'dati a 1 ga watan dhilqa'da shekara ta 6 wa ma'ahu zawjatuhu ummu salama tare da shi a lokacin a wannan tafiyar ummu salama ita ce ta ci ƙuri'ar wannan ƙuri'ar fitar da aka yi fi alfin wa arba'i adadin mutanen da suke tare da shi mutum dubu ɗaya ne da ɗari hudu wai ƙalu wasu kuma suka ce alfunu hamsu mi'a dubu ɗaya da ɗari biyar kuka adadin da yawa walam ya kharuji ma'ahu bi silahin bai fita tare da wato wani makami ba tare da shi illa silahil musafir sai dai irin dai makamin da matafiyi kan rike amma ba niyyar yaƙi aka fita ba shine as-suyufu fil qurubi takubba duk suna wato shine mutum ya sa takobinsa a cikin rimdinsa me ake ce ma abin nan gidan takobi da hausa kufe ko yawwa wato takobin yana cikin kufe haka kowa ya tafi ka wannan kuma ita ce al'adar dama matafi in ku aka ce an zaro shi a shirye an daga an akan makami to wannan shirin yaki matafiyi ku al'adance kan tafi da wato takobinsa ne a cikin kufensa shi ne abin da ake nufi fil qurbi al qurb jam'i ne wahiduha al qirab mufradin shine alqirab mun gane shine abin asalin ma'anarsa shine ghamdus saifi to almuslimuna yataharrakuna ila makkata musulmi sun motsa a zuwa makka yace wata harraka fi tijahi makkata annabi sallallahu alaihi wasallam ya motsa ya kama hanyar makka falamma kana bi dhil hulaifa yayin da yazo dhul hulaifa qallada alhadiya wa ash'arahu ya rataya abin rataye ya rataya rataye a wuyan dabbar da zai yi hadaya da ita domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho da dabbobin hadaya domin in za a yi umara ana yin hadaya za a yi ko ko in an ga dama wannan ta ta nafila tunda umara ba wajibi bace in an za a yi haji in misali mutum zai tamattu'i ko kuma zai yi kirani shi ma zai hadaya to hadayan nan a al'ada da ta dade tuntuni ta larabawa sun saba kuma musulunci bai kau da ita ba idan za a yi hadaya da dabba akan sa mata wata alama domin kada wani ya taba ta a hanya cewa wannan an ware ta ta yanka ce za a yanka wa Allah subhanahu wataala mun fahimci abin ma'ana za a yi da sunan Allah za a yanka ta to shine sai a yi mata taqlidi sai a rataya mata wani abu wa ash'araha kuma ya sa mata wata alama alamar shine ko dan fenti ko a gutsure mata dan wani abu ko gashi a yanke wani wuri na jikinta shine ish'ari kun gane abin yawwa to wannan duk musulunci ya tabbatar da shi wa ahrama bil umrati yayi niyyar umra ya shiga ihrami li ya'mana an-nasu min harbihi domin mutane su natsu su kwantar da hankali cewa fa ba yaki ya fito ba don wanda ya tawo umra kaga ba yaki zai shi ba wannan kenan wa ba'asa baina yadayhi aynan ya tura mai leken asiri gabansa ma'ana kafin ya zo ya tura dan leken asiri min khuza'a wani mutum daga cikin kabilar khuza'a yukhbiruhu an quraish dan ya bashi labarin quraishawa labarin quraisha mai ciki ciki hatta idza kana qariban min usfana atahu ainuhu har sai da ya kusa zuwa usfan an taho sosai kenan dan usfan ba ta da nisa daga makka nan ya katse mana labarin har sai da ya je usfan sai wannan dan ainun yazo ma'ana dan leken asirin yazo fa qala sai ce inni taraktu ka'ab ibn lu'ayy ni fa na bar kabilan ka'ab ibn lu'ayy nan ya tafi ne can cikin zuriyar ƙuraishawa haka yake kiransu ka'ab ibn lu'ay eh mun san daga cikin silsilar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ka'ab ibn lu'ay ibn galib ibn fihr har zuwa ƙarshe qad jama'u laka al-ahbish sun tattara mutanen jabalin al-habsha sunan wani dutse ne mutanen da suke wurin ana kiransu ahbish kamar tarkacen gari wa jama'u laka jumu'an sun tara maka adadi mai yawa sun ji cewa ga kanan kana zuwa wa hum muqatiluka wallahi ya karka za su wa sadduka anil baiti kuma za su kange ka ba za su bari ka shiga wannan daki kai bauta ba wastashara annabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu to anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawarar sahabbansa wa qala sai ke cewa atarawna kuna ganin kun ga nan yana nuna mana me annabi sallallahu alaihi wasallama cikin abin da ba a yi masa wahayi ba yakan yi amfani da matsayinsa na dan adam ya yi tunaninsa ya shawararsa in aka yi kuskure ne to sai allah ce a'a da haka kuka yi kun gane wannan amma annabi sallallahu alaihi wasallama yakan shi yasa malamai a tattauna a babin usulul fiqh suke tattauna akan shin annabi sallallahu alaihi wasallama yana istihadi ko ba istihadi me ma'anar istihadi a duba a gani cikin abin da babu nassi a ce kaza ya kamata a yi to annabi sallallahu alaihi yakan yi wannan ko ba yakan yi shi yasa har zai shawarci sahabbansa kuma dama gashi nan ai umarni ya zo masa daga Allah cewa ya shawarci sahabbai idan komai nasa wahayi ne ai kaga ba za a ce ya shawarci sahabbai ba wa shawirhum fil amri kun gane wannan ashe kenan wani lokaci Allah yakan yanke abinsa ya ce ayi kaza wani lokaci kuma ya bari ko don tarbiyyar sahabban cewa shugaba da zai zo nan gaba a cikin ku rika shawartar mutane a duk wannan zai yi ba wai don ya rasa abin da za a gaya masa ba ne ba ya rasa shiryar da za a gaya masa ba amma a matsayinsa na ɗan adam ya zaɓi ya yi kaza kafin a yi masa wahayi daidai ne kuma idan ya yi wani abu wani sahabin zai tambi shi ya rasu lalai wannan wahayi ne ko kuwa shawara ce ta yaƙi mun karanta wani a baya ce tunani ne na yaƙi sai ce to ni ko ina ganin a yi saɓanin haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje na san ya karɓa wani duk ba za ka karanta shi a babin cewa rashin kunya aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna mu'amala ne da dan adam da yafi kowane dan adam daraja amma fa dan adam ne kun gane abin insha Allah sai yake cewa in atarawna kuna ganin namilu ila zarari haula'i mu karkata man zuwa ga ƴaƴan waɗannan wasuwa yawa a habishin nan da suka fita mutanen kabilun nan na ƙauyuka da suka tafi makka za su taimaka wa ƙuraishawa a tare manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a hana shi shiga ba sun bar 'ya'yansu da matansu ba a ƙauyukansu shi ne annabi sallallahu Alaihi wasallam kuna ganin mu je mu kai hari mu ɗebe waɗannan 'ya'yan da matan nan shi ne zarari a kwashe yaransu ha'ula'i allazina a'anuhum fa nusibuhum sai mu same su ba wai a kashe su ba mu ɗebe su a matsayin ribatattun yaƙi fa in qa'adu qa'adu mauturina mahzuni in suka zauna a can ba su dawo ba su waɗancan kenan su iyayen suka zauna a maka wurin waɗancan to sun zauna a can mauturi ne yankakku an raba su da zuriyarsu shine mautur mutumin da yake an mai da shi wutire a yanke shi shi kadai ba shi da zurriyarsa an raba shi tsakaninsu da shi ne ake cewa mauturi mahzunin kuma suna cikin bakin ciki wa in najau in kuma suka tsira suka zo ma'ana suka baro can har suka taho nan yakun unuqan qata'aha Allah ya zama wuya ne kawai Allah yanke mana shi ma'ana su zo ayyaki in suka baro can suka taho nan mu yake su kun gane zancen haka yake asalin riwaya amma munan ya sa ya kun unuqun ba haka bane kuma wurin ku unuqun ne ya kuskure ne asalin riwayar yadda yake a littafin hadithin riwayar a littafin sira din ya kun unuqan ma'ai ya kun huwa unuqan khabaru kana ne khabaru kana kuwa menene mansubi ne shi ismun damiri ne mustatir idan ko suka taho mu koma dai mu fahimci zancen ku iyalin larabcin wanda suke iya nahawu za su gane idan suka baro can maka suka ce za su dawo gida to shikenan kamar Allah ne ya kawo mana araha wuyan su za a yayyanke am turiduna anna umma hadha albayt ko ku kuna nufin ma'ana kuna ganin ya kamata a ce shawarar da kuke gani shine mu tinkari wannan gidan ma'ana dakin Allah na umma nan ana nufin naqsid munufi au amin albait ai qasidin albait ake nufi waɗanda suke nufin su je ɗakin Allah ma'ana ko kuwa mu nufi ɗakin Allah faman saddana anhu qatalnahu duk wanda ya hana mu shiga ɗakin Ka'aba kawai mu yaƙe shi wace shawara kuke gani kun ganin zabi nawa ya kawo uku ko a jinkari waɗancan 'ya'ya ko kuma a jira waɗannan ma'ana waɗancan mutane su dawo a yaƙi ko kuma a je a shiga zai zama dai biyu yauwa a je a yi wannan abu da waɗannan yaran mutane nan kuma a jira a yaƙi ko kuma a je a tinkari ɗaki kawai a shiga duk wanda ya yaƙe su su yaƙe shi faƙala abubakarin sai abubakar radiyallahu ta'ala anhu babban waziri babban aboki na dama sai ce allahu wa rasuluhu a'ala allah dai da manzo sun fi kowa sani menene maslaha menene ya kamata a yi gonin shi kansa ladabi ne shawarar zai kawo amma kafin ya kawo shi Allah wa rasuluhu ala yace inna ma ina mu'tamiri shi ya rasulullahi mun riga mun dauko niyyar umara ne da niyyar umara muke yanzu a cikin umara muke walam naji liqitali ahadin ba mu zo dan yakar kowa ba walakin amma man hala bainana wa bainal baiti qatalnahu mu tafi daki mu yi umaranmu amma duk wanda ya shigo gabanmu zai hana mu to shi kenan sai mu yaƙe shi kaga ba nan ba kalmar matsorashi ba ce maganar yaƙin tana nan amma magana ce ta me kar mu tafi inda ba dan shi muka taho ba tunda mun riga mun ɗauki harama kowa akwai niyyar umara fa tare da shi an sa kayan ihrami to kaga ba da shirin tunda ba da shirin dama yaƙi akai ba ba kuma ma makamin yaƙi ba a taho da shi ba akwai ta kubban amma kuma ba a shirya yaƙi da su ba to kaga a ci gaba da abin da aka taho har idan wani ya tare mu a hanya mu ma sai mu auka masa faƙalin nabi sallallahu alaihi wasallam take annabi sallam bai saurari kowa ba kuma bai ma ce to ku kuma sauran ya kuka gani ba abubakar yana magana ya gama ya karɓa ya ce faruhu shikenan ku tafi farahu sai suka tafi mana sai aka hanya aka ci gaba da tafiya ruhu raha har zuwa yanzu suna amfani da wannan larabcin ce ruh tafi ma'ana ka kama hanya ka tafi mun gane larabcin insha Allah to ina ga sai mu tsaya ana lokacin ba zai isa mu karasa wannan da muka dauko ba kuma ina ga mu rika wa malam ladabin sa na minti biyar din muna yawan wuce masa ka'ida ya Allah saka da alheri a darasin gaba insha Allah sai mu tashi kan muhawalatu quraishin saddal muslimi sai mu ji me ya faru a hana da fitowar da kafirai suka yi suka hana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shiga makka da tattaunawar da aka yi da yarjejeniyar da aka yi da dukkan abin da biyo baya da yardar da Allah maɗaukaki ya yi ga sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama duk dai za mu zo mu ji su insha Allah a cikin wannan wuri muna fata Allah maɗauki ƙara mana ilimi mai amfani ya ba mu ikon aiki da abin da muka sani Allah ya haɗa zukatanmu kusa da juna Allah ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu duk abin da zai dame mu Allah ya kaɗe shi wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk